الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله ina ganin bambanta ba mun yi bayani akan ahwalu bina'il fi'lil madi yanda ake gina fi'li madi muka ce fi'li madi mabni ma an yakuna mabniyan al fathati أو مبني على السكون أو مبني على الضم يكون مبني على الفتاة إذا لم يتصل به شيء ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء المتحركة أو ناء الدالة على الفائل أو نون النسوة تكلمنا عن هذه القضية ina ganin mun karanta bahasi a wannan rana ko ba karanta ba fi ba to an buɗo wajen mu fara karatun kan mu manta mun karanta cewa alfilil madi yubna alal fatati idza tasalat bihi wawul jama'a yubna alal fatati illa idza tasalat bihi wawul jama'a fili madi ana gina shi ne akan fataha sai dai in wawul jama'a ta hadu da shi fa yubna alal dammi to sai a gina shi akan damma ayu tasalat bihi ta متحركة أو النون النسوة أو ناء الدالة الفائل فيبنى على السكون ko kuma in tawal mataharrika ta haɗu da shi ko nunun ta mata ko na da take nuni akan wanda ya aiki to a wannan guri sai a yi masa mabuni ala sukuni ga misalai nan mun ka kawo a ranar nan to yi za mu karanta bahasi bahas mala ya ce idan nazarna fil amsilatil mutaqaddima رأينا أن كل مثال فيها يشتمل على فعل ماض إذا نظرنا في الأمثلة المتقدمة إن من يلأكل لمثالين سوى قباتا رأينا زامغة شوا أن كل مثال كون مثال فيها رجسك مثالا يشتمل على فعل ماض ينا أو كده فعل ماضي وقد عرفنا في درس السابق a darasin da ya gabata mun riga mun sanin cewa annal af'al al-madiya kulluha mabniya shi fi'li madi dukkan su mabniye ne ma'ana in zaka yi da irabi duk sadda ka ambaci kalma da aikin da ya wuce to dole ka ce da shi mabni fal af'al allati fi hadha al-amthilati idan kenan filolin da suke cikin wannan misalai takunu mabniya su ma za su zama mabniya inda fi'li madi ne ونريد أن نعرف في هذا الدرس abinda muke so mu sani a cikin wannan darasi ahwala bina'iha ya ake gina su da ajali zalika saboda haka na ta'ammalu al-amthilatal thalithatal ula mu yi la'akari mu kallo na lura ga misalai uku na farko fanar al-af'al al-madiyata fiha zamu ga a cikin misalai uku farko akwai af'al al-madiya wa hiya sunu ishtadda thara nazala نميرو ان دي ترى اشتد ثار نزل انت اشتد البرد ثار الغبار نزل المطر kaga misalai uku kowace ta fara da fi'il madin haka ne ko lam yattasil bi akhiriha shay'un babu wani abu da ya hadu da karshen ta ba hada ta da komai ba wana zamu ga cewa anna akhiraha maftuhun anna akhiraha maftuh ko ƙarshenta yana da ɗauri ne walau ta tabba'an alfilal madi ladi lam yattasil bi akhirihi sha'un fi ayi tarkibin ra'ayna akhirahu mafsuhan inda za mu rinka bibiya walau ta tabba'an alfilal madi muna tare inda za mu bibbi fi'li madi alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda ƙarshen shi bai haɗu da komai ba fi ayi tarkibin a kowane ƙarshe ra'ayina akhiraha maftuhan eh a kuskure na kuskure ne ku kula ra'ai a karanta mu ga wannan ban ji ba waggana ita ake ce ma addalatu alal fa'il kenan yanzu kalma biyu ne annan wannan ra'a ne ga yadda yake asalin shi to yanzu ya haɗu da na wagga alif sai an kama yana ta ya'un sai an ka ce ra'ayina ta sai mu ce mun gani ko da Allah suwa suka gani mu ko me ke representin kwanan to na wagga shine alfa'il shi yasa ake shi da ita addalatu ala alfa'il ita ke nuni akan fa'il to yanzu an hidda fa'ili mi ya rage fi'ili ko fi'ili wani irin fi'ili ne misa an ka ce ra'ai na sai ka ce ra'ai fi limadin mabaniyun alamaza alsu limaza littisarihi bin na adalta alalfayil yanzu mun samu fi'ili ko ba haka bane muna da fi'ili muna da fa'ili an samu fi'ili an samu fa'ili me ake nema an samu aiki an samu wanda ya aiki wanda aiki hada mako to sai an kai haka an dauko shi zaman ka ba matsala akhiru ra'ayna akhiru zamu ce ko ra'ayna akhira ban ji ba wanne ne daidai mista akhira ya zama daidai saboda mafulin bihi ne saboda kanshi aiki ya fada to kenan ko da an yi rubutu ka gani kai ba ruwanka da rubutu munan na hauna muka babu ranmu da wasalin da an kai ko babu wasali muna ya karanta abinmu kuma an yi wasali ba ya daidai ba sai mu ce a nan ya kamata a gyara saboda kaza ne inda na mafulin bihi ne yanzu in ka zo kai a matsayinka na dan hausa an kace ra'ayina akhiruha sai wanda gajen kai ce haba malam baka gani sai ka ce ai ruhu an gani sai ce haba haba dan kaga ruhu a to ina na hau da kai to yanzu ne na daidai ra'ayina akhiraha za mu ce ko ra'ayina akhiruha yawwa za mu ga ƙarshen kalmar tafi limari maftuhun kun ga sai an ka ce ra'ayina akhiraha ko maftuhun yanzu abin tambaya ma ba an sa annaba to ita ta ma ta kawo nasu ba kun gani ga abin da mala ya ce ra'ayina ko anna ina ismu anna yake ismu anna wani wasu ne yake ɗauka kun tuna anna adatun nasibin اسم أن منصوب وهو مضاف ها مضاف إليه مفتوح شيني خبر أن kaga sai mu ce ra'ayina fi'il wa fa'il anna adatu nasbin akhir ismu anna wa huwa mudafun ha mudafun ilayhi maftuhun khabaru anna mun samu fili mun samu fali mai muke nema maf'ulun bihi shine zamu yi a gaba masdarul mu'awwal min anna wasmaha wa khabarha fi mahallin nasb maf'ulun bihi darasin mu na na gaba in mun zutu amma da wanga da wanga da wanga duk mun yi su a baya an tuna wasu wasu tuna ba kun ji abin da nace muku duk darasi an kai na nahawu inda kana son zaman lahi sai ka hardace shi ko da ba ka gane larabcin wannan ka'ida dai ko ba ka jan larabci sai ka hardace ta idan ka hardace ta an ka ce ma fa'ili ma huwa fa'il ka dai ka san fa'il yana cikin kai ka ismun marfu'un dalla Allah zai fa'al alfil shikenan sai ka faɗe shi shina fa'ili ko ina ka tai ismu inna maftuhi ne ko mansubi ne ko madmumi ne da kaga an kawo inna kusanta ko mina na imai wasu libisa yan ka ce madami sai ka ce inna tana masunanta nasaba ne khabaru inna marfu'i ne ko mansubi ne wai mun yi inna wa akhwata ko mu mai ba to ba har da ce ko da mu in ma an haddace bai haddace ba a je a sake haddace kun gane sarka shan ta mata tana da tana haɗe da junanta ko indai ana son ta tsaya sai an gama junan amma da an raba junan ko dai ya aje ta ko kuma ta faɗi ko ba gaba ne haka darasin na hawa yake shi yasa ake cewa yana da wahala amma ba wahala ne gare shi ba saboda kuna wanga darasi sai kuga an koma wani darasi ko kun yi shi ko ba ku yi shi ba duk inda ka sa aran ka wahala a gare shi ka faɗi dama babu waɗanda ba su iya ilimin nawa sai wanda an ce musu ai wahala gare babu abin da ka ci sauki shi yana son harda ne kuma kowa na iya yin harda sai na zo ni baka kuɗi nake aje min su dubu ɗari biyar da hamsin na in kana zaman lahiya kana manci ko adadin kana yadda ka manci ko nauna eh ko an shekara na nazo nace nawa ne baka ajiya ba sai ka ce barka diba ba mi za ka cewa dan kana gudun rikici ka in zan ce ba dubu ɗari shida na ko dubu ɗari bakwai kun gane hausa na har da ce dubu ɗari biyar da hamsin zai zai mai ma wahala in har za ka iya riƙe shi tun za ka iya riƙe mahuwar fa'il ka rike fa'il shi kenan gobe an baka wani labari sai ka rike kamar labari na in an baka sai ka rike wanga labari gobe ma ka rike wanga ji sai zan kana da labarai da yawa kuna son ku gane yau za mu yi tarihin haruna sai in ce kun san haruna ko sai mu haɗe shi mu haɗe halin shi ko ba haka ba yanzu da nizo ana magana sai ce kai ni baka san wanga sai kace ka san shi baka san halin shi sai kace ka san halin shi mista ka sa halin shi ai ka bar cikin kankana ko ba haka bane gobe sai ai halin wanga to haka ne mana yanzu muna magana akan fili mari ka san fili mari ka ce eh to sun kace fili mari yana da halaye ga ɗabi'un su sai ka rike su da kyau gobe sai a faɗa ma halin wani in ka rike ka rike duk gudana yanzu an ce ma wanga alaran ma ne amma inda ya kwarewa daga bakar zuwa al'imrana shi ko wanga daga al'imrana in ka taba shi zuwa nisa'i babu wasa wanga shi kuma daga sabbi zuwa nasi yanzu duk kasa alarmomi ne amma ka san kowa inda ya kware ko ba haka ba yanzu gobe an ka zo ana magana bakara da na an ka zo ana magana bakara ana son ka samu alarma wanda zai zai abin nan zai zo shi karanta cikin ukun wani za ka ɗauka ya aka kasan shi ai labarin shi ne kajiya da mun san fili madi daga ba mun kasan shi mun kace ga yadda yake mun san halin shi to shi ne ake gaya mana halin shi mun kace hali ne fa da kun ka gan shi shi hali uku na gare ko dai ya zama yana da wasali bisa to yaushe yana da wasali bisa ne in ya zama to babu abin da ya haɗu da shi kamar ƙaƙa ƙara'a akala daraba zahaba shi ne halin shi na ɗaya shi jama'a wanga misali ya yi ko bai ba sai muka ce to kaji halin shi guda sannan hali na bi in sun ka haɗu da wani aboki nashi mai suna wawul jama'a to shi kuma nan san bai son komi sai ruwa kare ne tambayka shin fi ilimadi mi a halin shi in ya haɗu da wawul jama'a lalami za ka ciya mista ka rike ba labari na an ka baka ba yanzu halin fi'ili mari biyu yana da ɗabi'u bi yana da ɗabi'u bi kamar yanzu mutum da ce kaga wannan yana da ɗabi'u guda uku kare in kai mai abin da ya kaso komi zai iya baka in ko ka kasa lashe komi yana iya maka in ko kana so a zamana lahiya kakka mai kaza da kaza ka ji ko sai ka ce da Allah wanga abu shi na wahalar riƙewa in kuma baka mai da hankali ba sai a tashi a ce ma gobe mai halin wani sai ka ce baka sani ba budala ya kamata a yi ba Allah ta mu dace darasinmu yana bayani ne akan hali na fi'ili madi muka ce fi'ili madi halaye uku gare ko hali na farko mun yi bayani yana ɗauka wasu libisa amma yaushe in bai samu abokai ba bai da aboki yana nan to in yi samu abokai sai ka ce abokai kala biyu gare shi akwai abokin daga ruhe shi akwai abokin daga daure shi to ciki abokan shi wani na ga ruhe shi sai ka ce wau da ka san fi'ili madi wau ruhe shi ta kai da ka kuma samu fi'ili madi ta ko nun guda da alif ko nun guda ta mata su daure shi suka banda su bai da wasu abokai rike wannan an gama darasin fi'ili madi kuma ga abu da muka duk karin bayani ne mita ya ɗauru sai ka ce abuke shi ta ta ɗaure shi ta amma wagga za a bat ta wagga ita wagga ta ba ta ɗaure shi inda ta ce ta mace dama mu haɗu mun ce mace ba ta ɗaure sai dai namiji ga ɗaure yanzu da kai ne kace ka tahi sai ka ɗaure shi don namiji kake in ka tahi miza ka cewa zahabtu ko misa ya ɗauru nan saboda kai na kai ka ɗaure shi kenan kana cikin abokan daga ɗaure fi ne ma dai ko su ma ɗaure shi su kai in hadda kai ciki ɗaure shi kuka amma in jama'a ne wanda babu kai ciki sai su ruhe shi su bar shi states yanzu kana son kace sun taimi za ka cewa kaga sun ruhe shi sun yi mai ruhu a sun tesu in sun yi karatu ha kaga sun ruhe shi to in ko hadda kai cikin wa'inda sun kai ta hiyar to ɗaure shi za ku yi kaga kun ɗaure shi mista sai ka ce saboda ku a cikin abin yasa kun ka ɗaure shi Allah ya samu dace kun ga darasin ga da hausa in nemi kwatance in kuma da hankali sai ka gane fi'ili mari yana da hali uku hali na ɗaya wasali bisa yaushe yake nazamta wasali bisa in shi ɗaya na kamar ƙaƙa ko kafi limari jalasa kaga shi ɗaya na to sun dole kai mata fata kawai mene ne ƙara'a dole kai ma alibi wasali bisa inda shi ɗaya na bai da aboki to amma ko abokan daga ruhe shi su kuma abokan daga ruhe shi su wawon ga wakiltarsu da ka hada shi da wau daure shi akai qara'u sun yi menene kun ga alif ta dauki ruwa misa saboda wau ko menene da wanne kuma misali misali akhadhu kaga wau tasa ta mai ruwa ko menene ja'u jalasu to wa'inga duka suna mai ruwa inda an hada shi da wau amma in an ka haɗa shi da wasu abokai guda uku ba su tausaya mai ɗaure shi su kai abokan fi'ili mari da ka ɗaure shi su uku na ta mai moci da nun guda mai wasali bisa da nun guda da alif nun guda ta mata wasali bisa ga ko? nun guda da alif su ne na su ne sai an ce ta'ul mutaharrika nunun niswa ta na addarta alfal wanda da daure shi suke shi ne misalin da yake kawo mana jama'a akwai mai tambaya kafin mu ci gaba to mu ci gaba لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الثلاثة الأولى سورا كزامي لأكلين مثالي أكم فرقو فنل الأفعال الماضية فيها za mu ga fi'ili madi a cikinsu kun gane ko? wahiyar su ne ishtadda wa tsara wa nazala lam yattasil bi akhiriha shay'un karshen ta bai hadu da komai ba wa nara anna akhiraha maftuhun shi yasa muka ga karshen ta yana da fataha walau tatabba'na al-fi'l al-madi'a da zamu fi'li madi alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda karshen shi bai hadu da komai ba fi ayi tarkibi a kowane layi ne na magana ra'ayina akhirahu maftuhan zamu karshen shi yana da fataha ne kun gane ko ra'ayina haka ne ko akhirahu ko maftuhan zamu karshen shi yana maftuhan kun san abin da yasa wannan hal ne ba mu yi shi ba shi yasa mun tambaya mu akan shi mun zo gaba muna yi magana akan shi wa bi dhalika nastati an naqula da wannan zamu iya cewa innal madiya lalle shi fi limadi yubna ala al-fathi fi hadhihi al-hal a wannan hali ana gina shi ne akan fataha ma'ana fi'li madi in bai da aboki wasali bisa akai mai fi'li madi in bai da aboki wasali bisa akai masa akala jalasa qara'a nazara fahima wasali bisa akai masa amma idan ya haɗu da wau ya abokance shi sai a mai ruwa saboda wau wau ɗin nan kala-kala ne wace irin wau wadda yan an fassara ta tana ba da ma'anar jama'a ita ke ce ta wawul jama'a an fahimci hausa misali ku karanta mu ji idza ta'ammalna al-amsalata thalatha thaniya nan ne ko in mun yi la'akari da misalai uku na biyu ra'ayina annal af'ala zamu ga filolin nan la'iba سافر تائبا باوكبا قد اتصل آخر كل منها بواو كواني قرشن شي يحدو da wawun tadullu tana nuni ala anna alfi'la cewa fi'ilin nan sadara min jama'ati dhukuri ya faru ne da maza na mata jama'a na maza akwai alamun maza da yawa ita ce wau akwai alamun mata da yawa ita ce nun guda in kana son ka ce maza da yawa su sun kai aiki wau za ka sawa idan kana son ka ce mata da yawa su sun kai aiki nun guda za ka sawa wau din nan da take wakiltar maza ita ake ce da ita wawul jama'a nun guda da take wakiltar mata ita ake ce ma nunun niswa kowanne da aikin da yake yi idan wawul jama'a ce fi'ili madi wani wasili za ta yi masa dumma idan wawul jama'a ce fi'ili madi wani wasili za ta yi masa dumma amma in nun guda ta mace ce daure shi take nun guda ta mata da yawa daure shi suke yi mace guda ce ba ta iya daure fi'ili madi amma mata da yawa in sun taru suna daure shi kun gane misali ko Allah ya samu dace gano da sannan za mu yi a karanta mu je ina kallon ku duk wanda ya rufe ido ni da shi na yau jiya ni ma na sako tanka ka gani a ta yi haka a ba sai dai bayan karatu ina na muke ku saurara ku ji ku kalla kuna tare da ni wa idza ta'ammalna al-amthilata ath-thalatha ath-thaniya in mun yi la'akari da misalai uku na biyu ra'ayina annal af'ala zamu ga filolin nan la'iba safara ta'iba fili guda nawa qad ittasala akhiru kullin minha biwawin karshen kowanne ya hadu da waw amma wagga waw tadullu ala tana nuni a bisa cewa annal fi'la wanga fi'ili da ake baka labari sadara min jama'ati dhukuri ya bijiro ne daga jama'a amma na maza ba na mata ba ورأينا ذلك الآخرة مضموما زامو قرشان ونن نفي لمادي يادوك دمى مسا لاتصالي بواو الجماعة أنا أتعرض نيكو ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض da za mu bibi dukkan fi'ili madi ittasalat bihi wawul jama'ati da wawul jama'a ta haɗu da shi lawajadna akhirahu madmuman za mu ga ƙarshen shi yana da dhamma ne to min ajli zalika saboda haka na'lam za mu san cewa annal madi yubna ala dhammi fi'li madi ana gina shi ne akan dhamma idza jaa ala hadhihi surati in yazo a irin wannan sura ma'ana in ya hadu da wawul jama'a sai zama mabni ala dhammi mu ci gaba mala yace wa hina nanzuru fil af'al al madiyati fi baqiyatil amthila amma yayin da zamu kalla a fi'iloli madi a fi'ilolin da suka saura nara annaha ittasalat bil marratan bina bita'il mutaharrika zamu ga wani lokaci ta hadu da ta'ul mutaharrika wa marratan wani lokaci bin nun ta hadu da nunun niswa ita wannan nunun ta dullu ala jama'atil inath tana nuni akan jama'a amma ta mata wata samma nunun niswa ita ce ake ce da ita nunun niswa wa ukhra bi kalimatina wasu kuma sun hadu da kalimatina addalati ala alfa'il da take nuni akan fa'ili wa nara akhira haka ne ko wa nara akhira menene kullu fi'lin ko kullu filin min hasakinan ko za mu ga ƙarshen kowane fili daga cikinsu yana da ɗauri yana da ɗauri haka ne walau anna na ta tabbana jami'al afalil madiyati inda za mu bibi dukkan fili madi allati tasalat akhiruha bitta'il mutaharrika wanda ƙarshen su ya hadu da ta'al mutaharrika aw nun niswa ko nunin niswa aw na addalata alal fa'il ko na addalata alal fa'il لوجدنا آخرها ساكنة زام قرشن تينا da ɗauri ne min ajli zalika saboda haka ne na'lam zamu san cewa an al-madi yubna ala sukuni fi'li madi ana gina shi ne akan ɗauri fi hadhihi al-halata a wannan halaye Allah madaukin sarki ya samu dace in ana tare da ni zamu she bayani akan ahwalu bina'i fil amr ahwalu bina'i fil amr fi'ili madi ana gina shi in fi'ili na umarni shi ma mabani ne kenan a ƙa'ida na nahu fi'il madi mabani ne fi'il amr mabani ne ana tare amma mi a bambancin su shi fi'ili madi yana da halaye guda uku ko dai ya zama mabaniyun alal fatahati yaushe in shi kadai ne bai haɗu da komai ba ko ya zama mabani ala dhanni yaushe idan tasarati wawul jama'a ko ya zama mabani ala sukuni yaushe in ya samu abokai guda uku in ya hadu da ta'ul mutaharrika kun ka akwai ta'ul sakina akwai ta'ul mutaharrika ta'ul sakina ta mace ba ta mai komi amma ta'ul mutaharrika tana daure shi kamar qara'atu akaltu nazartu ko nazarta nazarti da abin da ya kama da wani akwai kuma na addalata alal fa'ili na mai nuni akan wanda ya aiki kama idan ka ce mun yi mun tahi mun zauna to sai ka sa na na ita ce take representan ka inda wa'annan duka su ake shama pronoun pronouns ana icijin su ne don su representin sunaye kenan aikin da suna ke yi su suke yi su wakilan suna ne Allah samu dace za mu je darasi na gaba da Allah akwai mai tambaya kowa shi tambaya wanda bai gane kai yanzu ni ya tambaya ba bana amsa ba kowa dai darasin yanzu to lala alfobiyar rabi zai sa ayi memori zai din shi da kyau mala ya ce ahwalu bina al'amri yadda ake gane fi'li amri jama'a ma fi'li amr ko kullu fi'lin yutlabu bihi wasulu shay' fi zamanin mustaqbal to yanzu karawa na zamu kun ga mun san wancan ko to yanzu ga kari za a bamu to shi fi'ili amrin nan da mun ka sani yana da halaye halayen shi kaka suke to su ne za a karanta muna ga hali na farko yubna fi'il al-amr ala sukuni idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bihi shay'un fi'ili amri ana gina shi ne akan dauri in lahiyar shi kalau bai haɗu da komi ba fili mari in fili amri ku kawo min fili guda eh fa'ala ko eh jalasa ko eh babu lahimuna kai can ƙara'a ko kharaja ko wanga fi'li madi ne shi na mun ka kare yanzu zamu je ga fi'li amri ko ba haka bane yau lahiya na ga mutane da yawa ba su zo ba sun mance akwai karatu ne ko an kai ko ni na abban gansu ba eh a a kai inda sa hau ma wanda ba su zo ba eh a wasa a cigaba da ta Allah ya sa mu dace eh ina gane ya na yi shi gani ni a gaba don kuriwon za mu gusa gaba mun gama magana akan fili amri ko ɗan fili madi ko to za mu zo akan fili amri abin da ake ne da fili madi amri ka yi ko ka bari kawai dai abinda ana son kai wani abu ko yi ko ƙi ko hani to yanzu mun ka ce fa'ala ya aikata ko to yanzu shi wanga bai aikata muna son shi aikata mi za mu ce ifa'ala ya zauna ko to zauna fa ya karanta fa a ya karanta Kara- to karanta fa ikra ya hita ko Kara- to hita Ukh- ukhruj Mm. abinda yake son ya nuna ma shi fi'ili madi idan bai haɗu da komi a nan ba wasu ne bisa aka yi mai mun yi wannan ko bumi ba shi ma fi'ili amri idan lahiya shi kalau ba marar lahiya ba ne mun yi fi'ili mai lahiya ko bumi ba mun yi marar lahiya ko bumi ba wani fi'ili ne marar lahiya wanda ƙarshen shi ya ƙare da mi da alif ko ya ƙare da mi da wawun ko ya ƙare da mi ya'un ko a kawo min guda ɗaya ko bi madi Mm. jara madina ko a ƙaro guda mai ƙa- marar lahiya ba mai lahiya ba eh ban ji ba nara ko yayi ke muna wanda an- ai, kai dai sa kai dai ba ku duka ba ala ko yayi ya isa muna yi mu ƙara guda to yanzu in kun ka duba su wa'in ga ba irin wa'in ba irin wa'in gana ba sun ƙare da wannan mala ya ce to duk wanda ya ƙare da irin wa'in ga in za a maida shi fi'ili amri hanyar da ake maida shi fi'ili amri daban amma wanda bai kare da irin wa'in gaba in za a maida shi fi'ili amri daure shi kawai sa'a shi wanga in za ka fi'ili mari ba ka daure shi in ka daure alif ka ya kuskure inda dama daure take ara daure take kada dama daure take to abinda a daure kuma daure mi za ka yi mishi kenan wanda Allah ya kalau shi ne ake daurewa muna tare bari in karanta ku jiya abinda mala ya ce mala ya ce yubna fi'lul amri ala sukuni ko fi'li amri ana gina shi ne akan dauri yaushe idza kana sahih al akhir in karshen shi lahiya kalau ne da kuma sharadi na biyu walam yattasil bihi shay'un bai hadu da komai ba ko kallana da Allah karshen wanga lahiya kalau ne wanga karshen shi lahiya kalau ne nan hwa nan hwa irin wa'inga an samu sharadi guda in za a mai da su fi'ili amri daurewa za a yi to yanzu nan an daure ko ba daure ba yayi ko bai ba mr secretary saboda bai hadu da komi ba anan inda za a ƙara wani abu anan to wanga wasu ne canzawa zai yi amma yadda yake haka haka ake mishi sai ce amma haban da irin wa'in gawa wanda ya kare da alif ko waw ko yawon shi ba haka aka yi mai ba to ya ake mai zai gaya mana yanzu abin da yake so dai mu rike irin wanga fi'ili ya ce kamar da shi fi'ili amri kawai daure ya zaka ka kara alif ka daure misali nazara nazara wani irin fi'ili ne madi nazara fi'ili menene madi mabuniyun alal fatati ko ba haka bane saboda bai hadu da komi ba to irin wanga ana son a ce kamar da shi amri sai ka daura ra sai ka ce menene unzur kun gane misali ko haka ma inda za mu ce da kai jalasa ko ba haka ba ne muna son mu ce to mai da shi fi da amnimi za ka ciya ijilis da abin da ya kama da wannan to shi ne wanga mataki na ɗaya kenan na ɗaya kenan daga cikin ɗabi'a fi'ili amri yana ɗaukar ɗauri amma yaushe ke ɗaukar ɗauri idan lahiyar shi kalau kuma bai haɗu da komi ba shi ke na kawo da amsa kawo misali sai ka ce misalin jalasa ijlis daraba idrib fataha iftah mu ci gaba to shikenan وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة هكما نون النسوة أن تحللش نسوين تاريه في الإمادي sun haɗu da fi'ili mai yanzu mata da yawa in mutum guda ne kana son ka ce mai if'al mana fa'ala ya yi menene ya aikata ko to in kana son ka ce shi ɗai shi aikata mi za ka cewa ban ji ba if'al to sai mala ya ce in mata da yawa ne nun guda za ka ƙara a kan if'al ɗin nan ka bar shi a haka ya yi nan eh nun guda zai ga wani wasu da za a yi mata ita dai if'al ɗin nan ta mutum guda ko in kana son ka ce ma mata da yawa su aikata nun guda ɗaya za ka ƙara nan muna da if'al ko ba mu da to gashi mun ƙara ita sai a yi mata fata to yanzu karanta if'alna fassara shi da hausa kawai da kaganin guda kai an san kasan ko suwara amma wanda bai sani ba bai ganewa wanda bai sani bai sani ba idlis mutum nawa to a karanta suwa kake magana da su da yawa ikra mutum nawa to in mata da yawa ne ma kun ji abin nan mutum guda ukhrij ko to mata da yawa kun ji wuri na bi da yake dauka dauri fi'il amrin ana daure shi in mutum guda na amma da sharadi in dai fi'ilin na lahi shi kalau haka in mata da yawa ne sai a bar shi da ɗauri a ƙara nan guda shi an gama aiki an gane? to mugusa gaba? to sai mala ya ce wayi buna alal fata ko idan ta sarbi nuna taukid in ya haɗu da nuna taukid to yi buna alal fatahati yi buna alal fatahati Allah samu lafi kun gada mai cewa nuna taukid yanzu wanda ka ce je kai da wanda ka ce ma lalle lalle je kai eh wacce magana ta yi ƙarfi to lallan nan ita ake shi ne ake cewa ƙarfafa magana to shi ake cewa nuna taukit an jaddada magana ta wuce wasa kenan to kuma nan shi ma fi'ili amri sai ya kama kanshi nan buɗe shi aka yi don mai je shiga na abin nan ba na wasa ba ne yanzu wanda kace ma if'al mutum nawa kenan ai babu matsala ko to in mace guda ta hawa mi za ka ce in mata da yawa mi za ka ce musu if alna ko to yanzu sai kai haka to karanta ban ji ba if alanna if'alanna lalle ku aikata wagga nuna ita ce ma nuna taukid wata alama za ka gane nuna taukid ce saboda kusanta wasali bisa akwai kuma wanga fi'ili wani irin fi'ili ne fi'ili amri ne missa ya hita daga ɗauri sai ka ce saboda an samu yawarka ya zama taukid to sai ya tashi daga ɗauri ya ɗauki fata in za ka ce mutum karanta mi za ka cewa daga cikin sauƙi ko amma in kana so lalle lalle karanta mi za ka cewa ikara anna ijlis ijlisanna sai ka yi na hawa kasan wannan kun gane ko? da shi ne nan yake son ya nuna muna kun ga hali na bi fi'ili amrin yana zama mabuni alal fatahati yaushe idan ya haɗu da nuna tauki da taƙila da hausa kenan ita nuna tauki da taƙilan nan in ba ka zama mai larabci ba in ba ka zan ɗan nahau ba wallahi sai a rubuta ma larabci ka kasa fassara shi ku bari ku gani da yau za ku samu bambanci ko ba haka bane yanzu kun ga wanga ko sai na ya haka kun ga da na rubuta shi ko kun gane rubuta shi ko kun gani to a karanta mana sama ban ji ba ijin nisan ko to wangawa wangawa to akwai bambanci ko ba bambanci akwai kuskure ko akwai daidai wanne ne a kuskure na harko ko amma wangawa wangawa kun san kome yasa wannan ya zama kuskure eh saboda mu kuyi darasin ba to ku rike ilimi ku kara bari kara muku wanga da wanga da wanga duk wasu da su guda wannan ita ce ake cima mai nauyi wannan mara nauyi waga saƙila ba shine saƙilin ba me khafifun to shine khafifa wannan nunu tawkil ce amma khafifa wannan kuma saƙila duk husar su guda ma'ana su guda ya za ka gane wanda in baka zo ka zana aka koya ma karatu ba ƙwarewa don ka nuna mu mai jin ka kasa abin da ka kai sai da ka zo sai ka cire wannan kasa wannan shi da ya ji ka ya san kasa abin da ka kai an fahimci hausa kai yanzu ka ta horin hira kullum kana cewa mai yarinya i love you i love you haba kai ma an wuce i love you ran da sai ka zo mata da wata kala ce ustazu hadda ku ce mu ai mu indai a baki ne mun tsere Allah ya tausaya mana an gane wannan ƙara za mu yi wa zai kai wanga dushin hidana muka yi na wanga darasi to shi ne mala yake ce yawwa to don a nuna ma ana ba mata umarni ne kuma ana magana mai sauƙi cikin sauƙi ake ku zauna ku zauna amma in ka ce ijilisan na to kowa da annan shiga ta yin shawar malam ya canza magana ijilisan ijilisan kaga ijilisna eh ijilisan to malam yana mana kawaici ne amma abin ya kama kwakwalwar shi don kada kan gida kun ji ya ce ijilisan to ba wasa shi kai ba duk ma'ana guda ce za mu yi shi insha Allah to kun rika wannan ko? shine mala yace وكذلك إذا اتصلت بنون النسوة ويبنى على الفتاة إذا اتصلت بنون التوكيد ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر أما إذا بيد الآهية سيأتي مبني على حذف حرف العلة mun sa akwai fi'ili wanda bai da laya ko mun sani ba to a kawo min guda ko fi'ili wanda bai da lahiya a ba su ba fi'ilin wanda adda su جرى فعل ماضي متصل na'am sai wanne kada ko to duka yana shiga ne ya isa maza ko a ƙara shi yanzu wannan me ya ƙari da shi yawon ko to sai an kace inda ya ƙari da harafi marar lahiya in za ka mai da shi amri marar lahiya nan kawai ka share shi a zamna lahiya yanzu sai mu yi haka wannan alaikun ko
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن sai musu a to su yi tatowa sun ka da dai mun samu ba gashi mun to muna son a yi shi ya samu ka ce ka a sanar saboda inda ba mu zo ba zanna a sanar to babu da yi an yahe musu kasa sake ina za mu tashi kun ga ranar nan mun fara bayani akan usulubul adabi ko amma kai magana muka ce wal jamal abrazu sifati kyawo kyawo magana shine sifar da ta fita a cikin sifofinsa kun gane ko sannan wa man sha jamalihi abinda yake abinda yake tayar da ko kuma abinda yake bubbugo da kyawunsa ma fihi min khayal ra'in abinda a cikin sa na khayal abinda ake cewa khayal hararo abu abu ne wanda akwai shi amma in ba an dauko ma magana ba baka hararo da a cewa akwai shi shine khayal wa taswir wa taswirin daqiqin a wai kafin su gama buduwa ne na sun an yi mun kawo ina ne to kaya lalle hakan mun yi wani wal guyu la yara habnul khayyat kama yara hal alam al bihar an ga wajen abin da ake ma al guyu giragizai giragizai suna da sunaye da dama ana ce da su humam ana ce da su muzna ana ce da su addima to ana ce da su alguyum gayim girgije alguyum giragizai alguyum la yara ibn khayyat kama yaraha alamul bihar kun gane alamul bihar ina masu ilimin yanayi yan meteo meteo su ne alamul bihar wai su yan meteo yadda suke kallon giragizai shi wanga mawaƙi ba toko ku saurara wa za'irati an ga inda wa za'irati take to ku aza hannunku nan eh layin kasan shi ne bakin da ka da yanzu ma mun karance shi da kun saurara wa za'irati yasa ne su tun harko in dauko can sai mu karase wa za'irati ka annabi ha haya ko wa mai kawo min ziyara kamar tana da kumya fa laita tazuru illa fi zalami ba ta kawo min ziyara sai cikin duhu bazaltu lahal matarif wal hashaya na shin fida mata zanna da abubuwan shin hida fa afata ta tunkuɗe su ta ce ba ta so wa ba ta tafi izami ta kwana cikin kasusuwa na ya ziƙul jildi an nafsi wa anha fatan jikina ni kaina ya mace ni da ita kuma ga ta ta shigo kenan mun zamo biyu wato sai ahu bi anwa istiqami amma sai ta mummutsa fatan ta buɗa shi da nau'i nau'i na cuta ka anna subha ya tsarudha fatajri ka ce dai asubahi koranta ta take sai ta gudu in ta ga asubahi tayi maraqabatal eh madami'uha ko bi arba'atin sijami ma'ana sai ta kwashe nau'ukan cutanta wanda take sanya mai a cikin jiki nan cikon dai waka na ta yi daɗi uraqibu waqtaha min ghairi shauqin ina kula da lokacin ta ba wai dan ina jin daɗi ba muraqabata al-mushuqil mustahami kamar yadda wanda ake zargi yake jiran abin da zai bata masa da rai wa yastuqwa tana cika alƙawarinta na cewa in lokaci za ta zo wasidiku shar amma fa cika alƙawarin nan sharri ne idza alqaka fi kurabil izami in ta hadu da kai amma hada na kashi nan ne zaka gane bata da dadi sai ka ji ta kashe ma jiki abinti dahar ke az zamani indi kulli bint ni fa kowace az zamani tana tare da ni fa kaifa wasalti anti min az-zihami ta yaya ke ki shigo cikin wannan matsatsi bayan ni ban shirye zo in kibo ke kin zo shine mala yace wal ghuyum la yara ibn khayyat kama yara al alam al bihar su giragizai kamar yadda ibn khayyat yake ganin su to su malumman mai tayo ba haka suke ganin su ba mutarakiman yahulu ila ma yuhawwilu ila ma'in su ɗan mai tayo suna ganin abu ne da ke haɗuwa a sama giragizai suna haɗuwa ne a sama sai su juye shi ne yuhawilu su juye ila ma'in su koma ruwa yaushe idan sadafa filjawi tabaqatan baridatan idan a sama suka kai wani dabka na sanyi sai su sandare sai su narke sai su zubo ruwa su aka suke gani idan ka duba giragizai ba nesa suke ba suna nan kusa da mu in ka hau saman jirgi sai ga da ka dan daga sai ga kawo shi giragizai da su abin sai ganin sun ka haɗu da sun ƙara yin sama akwai wani mataki na sama da za su kai sai sanyi ya haɗe su da an ba su zahi kuma sai su narke sai su zama ruwa suna su gani kenan shi kuma ba haka yake gani ba walakin na huya raha shi ga abin da yake gani ka annal goyuma juyushun ta sumu min al'adali fi kulle ardin salaha ya ce ka annal goyuma ka da ya ce su giragizai yuyushin kace da su sojoji ne ta su muminal adal da take gyara na adalci fi kulle ardin silaha a cikin kowane ƙasa tana zuwa tana kan gyara kun gane ko? Allah maɗaukin sarki ya samu dace mhm mhm kenan nan abinda yake so ya nuna ma ruwa giragaze in sun zo suna yin gyara ne a cikin ƙasa shi ne yake cewa idan ƙatalar mahal idan shi girgije ya zo ya yaƙi abin ga hori shi ne mahal idan ƙatalar mahal idan ya yaƙi fari fi halgamam a ciki akwai giragizai bisaumin rihami ta hanyar jefo masa da kibiyoyi a jadal kifaha sai ya gyara yanayin ƙasa mana lokacin da duk ya zo yana jefo da wa'innan abin nan nashi kibiya abin da yake ɗauka ruwa ɗigo ruwa kamar kibiya ta yake jefowa yanzu idan an ka zo an ka ce hori ya kama ƙasa ana so a turo sojoji su yaƙi hori to wani sojoji ga tahowa to su girage zai suna an runduna su sojoji to miye makaman da suke ɗauke suna ɗauke da kibiyoyi ne mi a kibiyoyinsu wannan ɗigo-ɗigon nan daga tahowa kenan suna halbin hori in ya halbu sai yanayi shi canza yanzu in ka kalli yanayin girgije ya yi kama da sojin daga yaƙa fari ko bai kama da shi ba wannan ɓallo-ɓallo na ruwa da ke zuwa sun yi kama da harbin kibiya ko busi ba in an ka shokar haci an kai wata ɗai ba a samu ruwa ba wata biyu ba a samu ruwa ba shuka mi za ta yi wannan yanayi da ya same ta mi ake ce masa a kubar cewa da asa eh shi yanzu ni da kai na ga magana yanzu ai shi yasa ai shi yasa yanzu ni da kai na ga magana idan ka gane yadda za ka fassara abin yadda za ka fassara shi ake ce mafari in an ka daɗe ba a samu ruwa ba eh to sai a ce sai a ce an samu fari kenan za ka ga har ana har ana abin ga ana sallah ta roƙo ruwa to wane ne ya ce ake ce mafari to shine shi da ya kalla sai ce giragizai su a matsayin sojoji suke in sun zo yaƙewa za su yaƙa wannan yanayi za su yaƙa to miye makamin da suke da shi kibiya kasan wannan wadda aka harba na ko to wannan ɓallo-ɓallon ruwa su yana lissafa su kamar kibiya na suke harba mahori sai ya zo ya kashe shi shi da abin da yake cewa ana shi ne yake cewa idan ƙatalar mahal idan ya yaƙi girgiji idan ya yaƙi abin ga yanayi ko a ce fari ɗin nan kun fahimci hausa ko fi hal gamam a cikinsa akwai girgije wanda yake bisaubin riham ta hanyar jiho da kibau a jadal kifaha sai ya gyara yanayin ƙasar saboda ruwa ya sabko yukar su bit illi haka ne ko ma'ana yana nufi ta hanyar sako da ruwa ɗigo-ɗigo fi siham a cikinsa akwai kibiya ma'ana yana da kibiyoyi wanda yake jifa guda-guda idan hadari ya zo kafin ruwa su zubo ba ana yin ruwa guda-guda ɗigo-ɗigo ba shine ɗil ka gane ko? fa'in lam yusuf hawa birin fatal tal shine yayyahi wai idan hadari ya zo zai yaƙi fari to yana fara jiho da ɗigo-ɗigo ne na ruwa eh a an yi fara kafin su zo da ƙarfi in hadari ya zo kamar kafin ruwan su zubo da ƙarfi mai ke fara zubowa yayyahi ko to shi ne ce idan gidagizai sun zo za su fara jiwa da wannan yayyahin ne shi ne yau karfis bitilli zai fara jefowa to mi sunansu inda wannan lokaci a tsaida ba a yi ba in ka zo za ka ce mi za ka ce an yi sunansa ya yi in gane ko don zuwa ibar sunan da zai kaga ya dace da shi wa ya shira'u bil wabli fihir rimene rimaha toho daga nan sai ya fara jifa da wab mamakon ruwa kenan usulubi na girgije in yazo zai fara yi da kaɗan-kaɗan daga nan kuma sai ga ruwa sha shine wab to wannan akwai cikin alkur'ani ko ba haka ba ne illam yusibha wabil wabil ruwa mamakon ruwa attal shi kuma kadan kadan to shine yake cewa zai fara da jefo ruwa kadan kadan daga nan kuma sai ya zubo mamakon ruwa kaga ruwa ya zo salla alaihi suyufal buruk shi girgije in ya zo zai yaƙi fari zai rinka zare mai takobi amma takobin shi ba irin wanda muka sani ba ne takobi na walƙiya kenan sai ga walƙiya ta yi haka shi sai ce kenan yana ba fari tsoro ne sai yana zare mai takobi ne kun gane misali ko? a shi wa ga wawu cikin isimina take ita kuma wawar jama'a tana shiga cikin fili to kowace da nata aiki ita wagga akwai tasirin da take a cikin suna wacce akwai tasirin take a cikin fi'ili in mun zo nan za mu bayani a kai shi wanga ba mu yi shi ba na'am fa askhana bid darbi ko sai ya raunana shi ta hanyar menene ta hanyar bugun da yake masa fa askhana bid darbi sai ya raunana shi da da abin nan da da bugun da yake masa fihil jiraha sai ya hidda rauni ya mai rauni ma'ana da zaran aka ce ma girgije ya zo ya zare takobi na walƙiya ya fara sako ruwa kaɗan-kaɗan daga nan ya sako mamakon ruwa sai sai ka ga ya rauna na fari ana tashi sai ka ce a ce yanzu fari dai ya tahi ruwa ya zo ya muna maganin shi ya ce tara arsunun nauri tufni alaihi tura ko kallana ya ce in kana tsaye kana kallon shufka sai ka ga harshen shufka suna ta yabo yana yabon girbi yana yabon yana yabon hadari kun fahimci wata in ana ruwa sosai kakkale itatuwa mi suke in damana na sai ta yi haka ko ya ce to yawan dakwa da ta yi tana na ita ko tana yabon hadari ya zo ya yaƙi makiyinta ya ce za ku ga harasan itatuwa ko furanni suna yabon hadari suna yabo fata ajabu min hunna hursan fisaha fasaha amma sai ka yi mamaki game da furanni da itace game da kokarin da suke su ga su ba su magana amma suna da fasaha sun gane su yi godiya a suna suna godiya yasa ce fata ajabu min menene min hunna za ka yi mamaki game da itace da kuma furanni me suke hursan su ba su iya magana kurame ne amma fasaha suna da fasaha don ga suna suna yabo ga hadari to yanzu kaga wannan akwai khayal in ka duba da kyau za ka ga fari makin damana ne ko ba haka ba ne ba abin daga ya kashi sai hadari in hadari ya zo zai ya kashi da mi yake dukan shi da ruwa in ya zo wani lokaci ba da manyan ruwa yake farawa ba da me yake farawa ƙanana to yayyafin nan da ke zuwa ba suna zuwa ba ne kamar hunhu suna zuwa ne kamar ana sako ɗan kibiya ko ba gaba ne in yadda ku yana raunana shi ko bai rauna shi to duk ciki halittu wani na jin daɗi a wannan rana shubka ko kaga sai kawata sai yabe shi yake sai ga gasanin suna yabon shi Allah ya mana jagora. Wanga usulubul adabi ne. Kaga abu ne wanda in ka duba da kyau ya yi kama da haka, amma ba hakan yake ba. Shi kuma ba adabe sai ya ce hakan yake. Abu ne wanda mutane yadda suke ɗauka shi ba haka yake ba shi kuma sai ya ce haka ne. To da ya ce haka ne don mi me zai tabbatar da magana shi sai shi kawo ma misali. Kenan abin da ya sani ce ma yadda waɗanda mutane ke kallon girgije ba haka yake ba saboda ai girgije in ya taho yaƙi yake tahowa kuma yana tahowa ne ɗunguma kamar sojoji yana kuma tahowa da makaman shi makaman nashi sun yi kama da kibiya kuma sun yi kama da takuba inda yana walas walas wannan walƙiya ta yi kama da takobi sannan in ya zo waɗannan kibiyoyi zai jeho su wani lokaci ya jeho su kaɗan kaɗan wani lokaci ya jeho su da yawa akan wa akan makiyinsa mi an makiyinsa fari in ya gama harbin shi zai kashe shi ya raunana shi ko kuma yayin da yake kashe shi akwai halittun daga murna su ne itace da furanni da sauransu eh a shi malamin balaga bai son wani yanzu ka san hikama wannan yanzu in ta kama kana son ka birge mutane ne kama jawaza inda su ba magana Allah za su kai ba ya zai abu ne ya burge a ce shigewa ne shi ke nan bukatar shi ta biya Allah ya samu dace ko lokaci lokaci ya ko to mala ya ce wa kada ya ta zaharu al'arib bi inkar asbabin haƙa'iƙ ilm wanga malamin adab a zahiri yana hito na hito ya ta zahar yana bayyana kanshi yana musun abubuwan da ilimi ya tabbatar da su kaga yan mai tewa abin da suke ilimi ne shi kuma yana inkari yana cewa ba haka bane wal tamisu laha min khayalihi أسبابا تثبتك دعواه yana nemo mu magana shi wasu abu da za ku hararo don su tabbatar da abin da yake faɗa in ni zo na ce abu ka za ba haka yake ba dole ka tambane ya shi ke to zan yi ƙoƙari nima in baka amsa sai da su suke ganin ga yake ci shi sai ce a ba haka ba ne shi da ya samu wasu abubuwa don ya kwatamce shi tabbatar da abin da yake faɗa kaga kuma ai in ka diba misalai suna da ƙarfi da yawa shine da'awahul adabiyya wato qawwi al-ghabd alladhi menene yanshuduhu kuma yana ƙarfafa manufar da yake rirawa fa kulfatul badar alladhi yazharu fi wajhihi laysa nashi'an amma fihi min sai an kalifan min jibalin ko waƙi'anin waƙi'anin jafiya kama ya ƙulu al'ulama to yana ganin wata magana ta annan ko to shi kuma wannan mawaƙi abinda yake cewa wata kulfatul badar kun gana kuce kulfatul badar me badar wata me alƙamar me alhilal me ashahar me albadar kowanne da yadda ake kiran shi ƙwariyar wata shine alƙamar yana ɗan ƙarami da yan lankwasa ne yana na al'ihilal lokacin da ya kai sha uku sha hudu sha biyar ya zama albadar to in ya kai sha hudu sha biyar ya cika in kakkalla cikin shi kamar wani abu na a ciki shi ya kace ma kulfatul badar tana na rubuce za mu karanta to wannan shine kulfatul badar to shine ma'ilmanta suna dibin suna kamanta shi da kamar duce duce da abin da ya kama da wannan shi ko wanga mawaki sai ce ba haka bane ku ba ku gane ba ai wannan abin ga abin da ya faru sai rera waka shi ya tabbatar da magana shi ya korata su shine zamu tashi anan ga سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك kenan sai mun haɗu idan aka dawo ko in biya ce an dai jira ta